قال علي طيب طاهر المعصوم سما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء to game da aka sani a ƙarshen safar ya kasance shahadar manzan Allah da imam Hassan a wata ruwaya da kuma imam rada alaihimussalam na imam Hassan akwai wani ƙauli da ke cewa ran 28 ne ko da ke wanda bi shahara shine 20 shine ranar bakwai wanda mun zama mun zama a ranar bakwai amma akwai kaulin da ke cewa 28 ne shi ma shahadarsa ta kasance to na imam rida kuma an ce karshen safar ne wanda yanzu haka ana na ana ta shirye-shiryen zuwa haramin imam rida wanda su sun a wurin sun sa asabar mai zuwa ne karshen safar din mai yiwa a lissafin su zai zama asabar din ko 29 ne ma don duk mu a ranar in ma ɗaya ga wata ne wa'in ma talatin ranar asabar kenan to ala halin da mun aji cewa ran asabar munan za mu zaman farko na na farkon rabiul awal wato kenan a bisa a ranar za mu cire baƙaƙen tutoci mu sanya ja da kore za mu sa a wannan ƙuban za mu sa labbaika ya rasulallah kore akwai cikin masu surutai iri-iri suka ce mai yasa ba ku cewa ya rabeka ya rusula sai kuna ce ya rabeka wasai to in ya zo kuma sai ya sanya da zai in ya ga rabeka ya rusula to to kuma ainihin amsa kiran imam hussein amsa kiran manzo Allah ne tunda ya fito ne ya ce na fito ne da nufin gyara al'umman kakana in tafiya in tafi a matafiyan kakana manzo Allah sallallahu alaihi wa da babana amirul mu'mini to ka gani so wanda ainihin wannan manufa ta karata a shahada kaga wanda wanda ya amsa ma imam Hussein kira ya amsa ma manzo Allah ne to Allah muna batun shahadan manzo Allah sallallahu alaihi wa mun ce shahada ba laifi don Allah ta'ala ya in ya so yana karrama shi da shahada ko a cikin ruwayoyin amma suna cewa lallai manzo Allah ainihin Allah ya karrama shi bayan karewan isar da saƙonsa ya karrama shi da shahada suna cewa ainihin guban da wata bayahudiya ta sa masa a a nama a ranar haibar washi ya taso to sai ya zama da cikawa ya zo sai ya taso alhali da can allah ya danne shi sai da ya gama ya gama aikinsa sannan ya taso to masha Allah masha Allah yahudawan suna da yawa to nan akwai wani ce muku in zai yi zan dan kawo yan surayoyi da wasiyan manzan Allah na san na ga lokaci na kure mana amma dai a gurguje nan ruwaya da aka ɗauko daga amali na shekul dusi da isnadinsa yana cewa da isnadin da tsawo ba zan karanto isnadin ba nan yana cewa a mai ruwaya mai suna as'ad bin tulaik ya ce na ji al-hussein bin al-arabi haka aka ce ko amma a wani masdari an ce bin al'arani ne ya ce na ji ba ɗaya ba ba biyu ba abdullahi bin mas'ud yana cewa an mana nune ya zuwa ga masoyinmu kuma annabinmu sallallahu alaihi wa alihi an mana nuni ga kansa na'ayi ake cewa da larabci wayannan mutane kuna ta mana ihu yanzu za mu yi karatu ne wanda ya gama abubuwan da yake da bukata yana iya tafiya gida suna ta ihu san ba san ma ba san abin inda su abin da ya kawo su bana suna cin kasuwa ne ana sai da menene a wurin yadda aka san wa'ancin suna cin kasuwa kawai su san ba sun zo husainiya ba ne wani abu ya kawo su daban to in abin da ya kawo ku kun gama yanzu kuna iya tafiya gida mu kuma yanzu za mu yi karatu ne sun hana mu karatu shikenan ala yi halin masu hankali su kawo hankalinsu wa'ancan ana iya kyara wa'ancan su wata sabaka ta kawo su na ayi ake ce mishi da larabci shine nune ga mutuwa in aka ce nu'iya ilaihi nafsa an nuna masa kan alamun mutuwansa kenan in in ya ce nu'iya ilaihi fulan an man an gaya min labarin mutuwan wani ke to ya ce an mana nune ga ga wafatin masoyinmu annabinmu sallallahu alaihi wa alihi ya ce iyayena ya ce fa abi wa ummi wa nafsi lahul fida qabla mauti bishar ya ce an mana wannan nunan kafin rasuwansa da wata guda aka yi mana nuni yayin da lokaci yawo kusa wato an nuna mana kafin rasuwansa da wata guda aka fara nuna mana cewa lokaci ya da lokaci ya ya kusa sai ya ce falan ma da nal firaqu jama'ana fi baitin fa nazara ilayna fa dama'at aina yayin da rabuwa ta yi kusa sai ya tattara mu ya dube mu sai idanunsu suka yi hawaye sun maƙal marhaban biku hayyakumullah hafazakumullah nasarakumullah nafa'akumullah hadakumullah waffaqakumullah sallamakumullah qabalakumullah razaqakumullah rafa'akumullah wannan duk manzo Allah ya ta masa addu'a yana cewa ainihin ina Allah ya gaishe ku marhaban da ku Allah ya gaishe ku Allah ya kiyaye ku Allah ya taimake ku Allah ya amfanar da ku ya shirye da ku ya maku muwafaka ya kare ku ya karbe ku ya azurta ku ya ɗaukaka ku sannan sai ce usikum bi taqwallah ina muku wasici da tsoron Allah wa usillaha bikum ina ma kuma Allah wasiya ga wato kamar yadda nake cewa ku ku ji tsoron Allah kuma ya Allah kuma ga su a tausaya musu wannan ma'ana inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne gare ku ma bayyana gargadi Allah ta'alu ala Allah fi ibadihi wa biladi kar ku dagawa fin karfi kenan uluwi kamar yadda Allah ta inna fir'auna ala fil ard kar ku shi shi ɗagawa to ɗagawan yayi kar ku kar ku fin ƙarfi ku yi girma akan akan bayan Allah da ƙasashen Allah fa inna Allah ta'ala qala li wa lakum domin Allah ya ce mini ya ce muku kuma a cikin littafin sa yana cewa tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin wannan gidan lahira na za mun aje ta ne ga wanda ba su son ɗaukaka ma'ana ɗaukaka a nan fin ƙarfi nuna fin ƙarfi yana fir'auna ala fir'ar fin ƙarfi wanda ba su nuna fin ƙarfi masu girman kai da nuna fin ƙarfi ga bayi a ƙasa kuma ba su nufin barna kuma aƙiba wato ƙarshe lahira kenan kyakkyawan ƙarshe aljanna kenan na masu takawa ne har wala wa Allah subhanahu wataala ya ce alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin kaga uluwi din kenan kaga ma'anan ulu ashe jahannama bata isa ta zama makoman masu girman kai ba wato karfa ku dora girman kai a doron kasa ku fi karfin bayi ku dora tursasa su ku kafa mulki a kansu ku musu abubuwa abin gudu ke fasadi a kasa shine to gidan lahira ba gidan masu fin karfi ne su mallaki al'umma da bayi su yi barna su fi ƙarfinsu ba su kashe na kashewa su taka na kataka su murza murjewa su kulla na kullewa su wa'annan shine uluwi kuma irin wa'annan jahannan bai isa ya zama makomansu ba kuma har wala yau Allah ta'ala ce- eh, sai ce sai ibn mas'ud mai ruwa ce kulna mata ya nabiyallah ajalak sai muka ce annabin Allah yaushe ne ajalin ka din tun daga duka alamomin kalmomin na ban kwana ne qala danal ajalu wal munqalabu ila Allah wa ila sidratil muntaha wal jannatil ma'awa wal arshil ala wal ka'sil awfa wal aishil ahana wal aishil ahana sai ce ajali ya kusa kuma makoma ya zuwa ga Allah ne da sirratul muntaha da aljanna mako- ma- da aljannan makoma zama da al'arshi madaukaki da kuma gidauniya cikakka da kuma rayuwa da dada kulna yace sai muka ce faman yaksul yugassiluk wa zai wa zai maka wanka bayan ka ce qala akhi wa ahli baiti al'adana fal adana ya ce ɗan uwana sai kuma iyalan gidana na kusa sannan na kusa wato da akwai- a cikin a yan uwan ma wanne ya fi kusa sannan me ya nemi bi da shi wa haka ba to wannan ruwayan ke har wala yau da cikin a amali ɗin sheikh saduk har wala yau da da da isnadinsa shi ma daga ismail bin aban daga abdullahi bin muslim al-malla'i to ba na son karo- kawo mana dogon dogon ruwaya daga ibrahim bin alkama bin al-aswad daga aisha ta ce manzala sallallahu alaihi wa alihi yayin da wafati ya zo masa ya ce ud'uli habibi ku kira man masoyina Qul- fa qultu sai ita aisha ta ce ud'ulahu ibn abi talib ku kira mashi ɗan abu talib fa wal- fa wallahi ma yurido gaira wallahi ba wani yake nufi ban da shi falamma ja'a farraja thawba allazi kana alaihi da yazo sai buɗe tufan da ke tare tare da shi fa adkhalahu fi ya shigar da shi a ciki falam yazal muhtadinuhu hatta qabila ruhu bai ka- bai gushi ba yana tare da shi had- hatta qabila wa yaduhu alaihi ai- har aka ɗauki ransa aka ɗauki ransa alhali hannunsa na na hannun shi to wannan kuma ruwa kenan wannan ku- ta a wannan amali din eh, da yake mutane sun ta wasa da da addini yadda ransu ya ga dama daga baya sun roito abubuwa daban-daban wa'insu ko da gani ko da ji wato abubuwa shane masu babban kunya ba bayar za a yi mu jingina ma matan manzo Allah wannan magana wa'insu ne daga baya suka rubuta kuma abin takeici sai ga mutum an ci mishi malam sai hau mumbari yana faɗa cewa wai wai wai wai wai ta ce wai wa- ye- yema waye wasiya yema waye wasiya ai ya cika tsakanin abu- abubuwan da ke kirji na ta faɗi sunan na kinsu abubuwa biyu da ke kirji wai anan kansa yake a daidai nan ya cika ya zubila wannan da kirkire kirkire wanda suka yi na na cin zarafi iri iri to wannan ruwaya ne da aka samu daga wajenta ta san cewa yana tare da ali ne ya cika yana hannunsa wannan kuma ruwaya wannan a cikin ilal shara'i shi ma da isnadinsa da daga daga abi abdullah daga babansa daga kakansa tiryan tiryan har ya zuwa ah, amirul mu'minin alaihi musallam ya ce lamma hadarat had- had- had- hadarat rasulullah sallallahu alaihi wa wa alihi wafat yayin da wafati ya zo ma abbas Af- afuwan ya- ya ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da abbas abbas din ya fado ma ya sai da al abbas bin abdul muttalib wa amiral mu'minina wa amiral mu'minina a ali ibn abi talib alaihi salam fa qala lil abbas sai kira bari in karanta muku da hausa kawai yayin da wafati ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai sa aka kira abbas bin abdul muttalib da kuma an- amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam sai ya ce ma abbas ya am ya amma muhammad ya kai ba- baffan manzon Allah za ka karbi gadon Muhammadu ka biya basussukansa ka zartar da alƙawuransa ya shiru sai ya sake maimaita masa sai ce ya rasulallah ni fa tsoho ne na riga na tsufa na kuma gani mai yawan iyali kuma gani da karancin du- du- dukiya wa zai iya ɗaukan nauyi irin naka ni ba zan iya ba ma'ana to sai manzo al- sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya- ya dan dakata lokaci kaɗan sai ya sake cewa ya sake maimaita ma Abbas wannan magana shi kuma Abbas ya sake maimaita wannan amsa ya cewa ni ya ce bi abi anta wa ummi ana shehun kabir kathirul iyal qalil mal man yudiquka wa anta tubarrih wa wa- ya ce ina game da kai da iyayena kai ne fa na tsufa kuma ina da yawan iyali da karancin dukiyawa zai iya maka alhali kai to to to bararri wato wato kai- kai ka- matsayi irin naka a ce kuma kamar ni ne zan dauki wannan nauyi naka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace amma ana sa'utiha man ya'khudhuha bi haqqiha to amma wannan ni zan ba da wan- wan- zan ba da ita ga wanda zai rike ta da haƙƙinta wato wanda zai rike wannan amana kenan da haƙƙin da haƙƙinta sannan sai ce ya ali ya aha muhammad atan juz idati muhammadin wa taqdidainahu wa ta'khudhu turathahu yace ya ali ya kai dan uwan muhammadu zaka iya zartar da alƙawarin muhammadu ka biya basu sukansa ka dauki gadansa qala na'am bi abi anta ummi sai sai yace sai dube shi qala fa nazara ilaihi hatta naza'a khatimahu min isbihi ya dube shi har sai da ya curo ya curo zobensa a yatsansa faƙala ta tambi haza fi hayati ya ce to sa wannan zobe a yatsanka in- tun ina da rai قال فنظر الى الخاتم حين وضعه فنظرت shi mai ruwa yace sai na- ina gani na ga zoben lokacin da ya karbe shi hi- wa wada'ahu fa wada'ahu aliyun alayhi salam fi isbihi al-yumna sai na ina kallo sai sai ali ya karbi wannan zobe ya sa shi a dan yatsansa na dama don dama a dama ake sa zobe Yau. akwai ak- akwai wani sarki yana sanye da zobensa a dama sai ya ji an yi karatu aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a dama yake sa zobe sai ya cire ya mai da shi hagu sunan wannan sarkin ma'awiya dan Abu Sufyan to tun daga nan ake bin sunnan ma'awiya ake sa zobe a hagu To- to sai Ali ya karbi zoben nan ya sa a yatsansa na dama sannan sai manzo Allah ya ce ya Bilal manzo Allah sallallahu alaihi ya Bilal alayya bil mugaffar wardi warraya kawo mini mugaffar da dir sulke kenan da tuta akwai akwai tufa da tuta da da da da, da, da sulke wasu fi zilfiƙar kawo mini tawfi na zilfiƙar wa amamati as-sahab yana da da da da rawani na da ake cewa as-sahab wal wal wal wal bardul wal wal wal abrqa ka kawo burd kamar mayafi ne da abrqa kuma shi kuma kamar wani ba zan sai kamar ba zan ce mishi igiya ba zai dace in ce mishi igiya ba kamar janjami ne kun san jan- yanzu mutanen mu ba a yin janjami a zamanin mu janjami tsohon labari ne kamar rawani ne amma ana sawa a nan ne za ku ga in- ko hoto aka yi akan sa mutanen da suna ɗaura ɗamara a nan S- to shi wannan ibrika saboda an tukka shi da ƙyallaye guda biyu ne masu launi biyu aka tukka shi haka to ainihin akan sa shi sannan sai a ɗora sulki a kai ko shi ne galiba yake riƙe musu kamar wandon su haka kamar yanzu muna yin mazagi da bel shi ne ya tsaya a maza- matsayin wannan shi ne mai tsaya a matsayin janjami amma a dacen mutanen da in suka jawo wandon su buje suka ja shi can sama to sai su ɗauko janjami kamar kamar rawani sai su ɗaura shi tamo a kan riga don shi ne kamar mazagi in ka ci in ka fisge shi wando zai faɗo ne shi ya sa domin ga sai ka ga mu- ka mutumin da ya zama ba shi da wannan to sai ce kawo wannan ibrika ɗin wal qarib da kuma sanda ta manzala fa wallahi ma ra'aituha qabla sa'ati take yace wallahi ban ga wannan ba ban da wannan lokacin wa malam wannan mai faɗin wannan ko wanda ya yi ruwaya ko kuma shi bilal da aka ce ya kawo shi bai taɓa ganin wannan ba shi wannan ibrika ya'ani al-ibrika yawa ibrika ne bai taɓa ganin don sanda manzo Allah yana dogara sandan ana gani da wa'insu abubuwan ma ana kamar su takobi da sauransu amma ibrika din da yake a ƙarƙashin tufa ake sawa ba a waje ba zai ka ihtimalin akwai ibrika akwai akwai janjami na waje amma wannan a ciki ake sawa sai a sa surke a sama ya ce sirar nan muka na ga wannan ibrika din kadat tahtibul absar ta kusa fyauce gani ganne saboda tana kalkali fa'iza hiya min ibrik aljanna daga wannan ibrik din daga abarik din aljanna ne daga aljanna aka zo da jibril ya kawo masa ya ce masa ya rika sawa ya ce faƙala ya ali inna jabra'ila atani biha ya ce jibril ya zo mana da ita faƙala ya muhammad ijhala fi bi halqatid dir ka sa ta a halƙa ɗin sulke da yake sulke yana yana daura ne sai ya ɗaura ya riƙe surken da shi wato kamar ya sa surke surke riga ce da ake yi da da sarƙoƙi wato rigan ƙarfe wanda amma da sarƙo tana da taushi to in aka haɗa da yake tana da baki biyu to sai a sa wannan ibrika ɗin sai a riƙe shi shi ya sa ma mutane ba su kasance su kan gani ba to sai ya ce jibril ya zo ya zo man da wannan ibrika din kuma mai wannan ibrika din ko mu ce mishi janjami ko wani abu mai kama da hakan wastawfir biha makanal mantika sannan ya ce ka cika a daidai da ake daure kamar surke din kenan thumma da a bi zawjaini alil arabiyaini ihdahuma mahsufa wal ukhra ghairu mahsufa sannan ce a kawo masa takalma guda biyu zauj yana nufin abu biyu tagwaye tagwayen takalma biyu don dama tagwaye daman takalma tagwaye ne da kafan hagu da hagu kaman dama ko a wajen sawa ma in ka sa hagu a dama ba za ka ji yayi maka daidai ba saboda haka da'iman in aka ce kawo man takalmi to ba mun yana nufin ka kawo kwara ɗaya ba kenan inda wani ce kawo man takalmi na guda nawa za ka kawo dama biyu ne su a saboda haka ake ce mashi zauje wato tagwaye kawo man tagwayen ta saboda haka tagwaye biyu yana nufin kafa biyu kenan wato kaga takalman kwara hudu kenan da hagu da dama hagu da dama guda biyu to sai ce kawo masu takalmansa guda biyu a duka cikansu na larabawa ɗaya ɗunkakke ɗaya ba ɗunkakke ba wal qamis alladhi usriya bi fi wannan yana ga manzo Allah yana ga mu Bilal kenan kawo mini kuma rigan nan da aka yi Isra'i da ni zuwa sama wal qamis alladhi kharaja fihi kharaja fi wannan usriya bi yace usriya bihi to wannan ya hikita malam ya mai da lamirin ba ya ce kawo man ba yana nufin ya kawo masa rigan da ya Isra'i da shi da kuma rigar da ya tafi Uhud da shi da kuma ya ce walƙalanis thalath kawo mana kuma huluna hudu uku kai huluna uku ƙalan sautin safar wa ƙalan sautin idain wa ƙalan sautin kana yalbisu ha wa ya ƙadu ma asabi huluna uku da hulan da yakan sa a yayin tafiya da hulan da yakan sa a lokacin idodi biyu tsaranin ƙaramin sallah da babban sallah da kuma rigan da yakan sa in ya zauna tare da sabansa wato yana da huluna daban-daban akwai hulan tafiya akwai hulan ranar sallah akwai hular ranar na yau da kullum in zai zauna sun makalar rasulullah sallallahu alaihi wa sannan manzala sallallahu alaihi wa ya ce da ya bilal alayya bil balagatai ne kawo man kuma alfadarori na biyu ashabaha wal daddal yana da alfadarori biyu suna da suna ɗaya sunan sunan alfadara ɗin ashabha ɗaya kuma sunanta daldal wannan ƙatai ne da kuma tagoyi na biyu al'adba da sahba sunayensu kenan da yana da tagoyi bai ce kawo wa'annan tagoyin biyu da adba da sahaba sunayen tagoyin kenan wal farsai ne da dawakai na biyu aljunah alladhi kana yuqifu ba yuqifu bi babil masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawaijin nas ɗaya dokin sunan shi junah shi ne wanda yakan tsaya da shi a kofar masallaci a kofar masallaci manzara domin biyan bukatun mutane ya ba'athu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajati fa yarkabu in ya manzo Allah ya aiki mutum sallallahu alaihi wasallam zuwa wani bukata ta sai kan bashi hau wa haizum da kuma wani doki shi kuma sunansa haizum wa huwa alladhi yaqulu ikdim haizum yayin shine wanda yakan ce gabato haizum gabato imma shi manzo Allah ne yakan ce haka nan ko kuma jibril ne yakan ce zo mana haizum to kawo zo zo kuma da haizum wal himar afur da kuma jakin manzo Allah sunan jakin ya afur sunan jakin kenan ana cewa shi wannan afur din shine sarkin misra ya aiko musu da shi shi wannan jakin sun makala ya ali ikbir ha fi hayati hatta la yunazuka fiha ahadun ba'di yace ya ali to karbo karbo wayannan tun ina da rai kada wani ya ja da kai akan su bayan bayan bayana in ba ka bada sun sa a baitul mali ko su sayar su sai kayan fada eh don haka suka ce manzo Allah ce abin da ya bari wai shawara aka bayar cewa duk a sayar ne a siyo a sai kayan fada don a jihadi don ta kara addinin annabi to sai karba a rayuwa ta to sannan mai ruwa ya ce inna awwal shay'in mata min ad-dawabi wannan Abu Abdullah alayhi salam ya ce inna awwal shay'in mata min ad-dawabi al-himar al-yafur farkon wanda ya fara mutu a cikin wayannan dabbobin kun ji an an faɗi dabbobin akwai alfadarai guda biyu akwai tagoyi guda biyu akwai dawakai guda biyu akwai jaki ɗaya kun ga dabbobin manzo Allah guda bakwai kenan to amma shi ce farko wanda ya mara mutuwa shine wannan jakin shi ya afur din to wa fiye sa'atu qubla rasulullah sallallahu alaihi hatta qata khatamu yace yayi da ainihin manzo Allah yana wafati sai yanke raga igiyan da ake daure da shi ya su kwana ya je fada wata rijiya ana ce mata khatma ita rijiya din sai ya jefa kansa a ciki sai ta zama kabarinsa shi yana ganin ba zai rayuwa bayan annabi to kuma har wala abu abdullahi alaihi salam ce shi wannan jaki da ake ce mai afur ya taɓa magana da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce bi abi anta wa ummi inji shi jakin inna abi haddathani an abihi an jaddihi to shi ne yace ina gamar da kai iyaye na ainihin babana ya mini hadisi daga babansa daga kakansa tiryan tiryan har ya zuwa kakan kakana wanda yake tare da nuh alayhi salam a cikin a cikin jirgin ruwansa sai ya ce sai nuh alayhi salam ya dube wannan jakin sai ya shafi fuskansa ya ce wannan jakin da kuke gani daga tsatsansa za a sami wani za a haifi wani jaki wanda sayidin nabina wa khatimukum zai haifi shi zai haushi zai haushi wannan jakin da kuka gani zai haifi jikan jikansa wadda nan zuwa sayidin nabiyina zai wa hatimin nabiyina zai hau shi ya ce alhamdulillah ladhi ja'ala ni zalika alhima ya ce na gode ma Allah da ya sa ni ne wannan jaki to kaga to shi kenan wannan kuma kenan sai kuma ban san ruwayoyin wanne ne zai iya zuwa shiga ba wanda ba zai shiga in bari wannan a wani tafsirin furat shi ma da isnadinsa daga jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhuma ya ce manzala sallallahu alaihi wa alihi ya ce a rashin lafiyan da aka karbi ransa ya ce ma fatima bi abi anta wa ummi arsili ilayya ba'daki yace na game da ki iyayena kira mini mai gidanki sai fatima salamu alaiha sai ta ce ma hussein je ka kira babanka ka ce kakanka na kiransa sai hussein alaihi salam ya tashi je kira amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam sai ya zo ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi fatima salamu alaiha tana nan tare da shi tana cewa wa kurbat wa kuraba dukar bika ya abata tana ya, ya bakin ciki na ya zuwa bakin cinka ya, ya, ya babana sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la karba ala abiki ba'da yau ya Fatima yace ba sauran bakin ciki ga babanki bayan yau ya Fatima bakin ciki ya kare sai ya ce da ita kuma manzo Allah sallallahu inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi la yashaqqu alaihi aljayb wa la yakhshamu alaihi alwajh wa la yud'a alaihi bilwayl yace shi annabi sallallahu alaihi wa alihi ba a keta masa riga ko da ke jayb suke cewa amma a luga suna cewa keta aljihu amma keta riga yake nufi adatan sun kasance suna yin hakanan idan aka gaya mutum rasuwa sai ya kama rigansa ya tsaga daga wayar rigar sai ya keta alaman yana bakin ciki kuma yau'yansu abubuwa ko su ɗibi ƙura ya zuba a kako ya daki kansa ya kira masiba to al'ada su ce dama suna yi to kuma ya zo a kan cewa ba a keta riga sai ga wane da wane kama a ce ainihin ɗaya kan keta ga uba kuma mata kan keta ga miji kuma an roito ainihin ibn abbas bin abdulmuttalib da aka ce masa ɗan uwansa kufam ya rasu ya keta rigansa da ire-iren wayannan ba ce kar a keta riga ba an fahimta yi amma a kamar yadda muka sani imam hussein ya gaya wa saida zainab ya ce kar ta tsaga riga a sanadiyan kashe shi domin kada makiya su yi dariya na keta su shi masa shammati ba to nan kuma shi kuma yana ce in shi annabi ba a keta masa riga yawa saboda haka ko da ya cika kada ta keta riga kenan kuma ba a marin fuska su aka sawara suka mari fuskansu in an ce an yi su ya ce to ba a marin fuska har wala kuma ba a kiran wailu ba a cewa wawayi ba kala kiran ma annabi wannan walakin kuli kama kala aboki ala ibrahim ki faɗi abin da zaki faɗa shine abin in na cika shine ki faɗi irin abin da baban ki ya faɗa a yayin cikawan ibrahim wato kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa yayin da ɗansa ya rasu mai yace shi yace tadma'ul ainani wa qad yuji'ul qalb wala naqulu ma yastakar ma yasdir rabb wa inna bika ya ibrahim lamahzunun haka yace ya ce innal aina tadma ya ce idanuwa sukan yi hawaye kuma zuciya kan ji zafi amma ba za mu faɗi abin da zai fusata ka ba ya ubangiji mu kam gaskiya muna baƙin ciki da rabuwanka ya ibrahim to haka za ka ce ya ce da ibrahim ya rayu da ya zama annabi to amma babu annabi bayan wannan manzo saboda haka ba a rubuta masa ya rayu ba sannan sai ce ya ali kusanto waje na yi kusanto ya sake ce mashi kusanto ya kusanto sai ce ya ce ya ahi alam tasma qaulullahi fi kitabi innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya baka ji inda Allah ta'ala ke cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya ba yace bala ya rasulullahi sai ya ce hum anta wa shi'atuk wayannan hairul bariya din su ne kai da magoya bayanka Allah mu ji minhu wannan a cikin na ladina amanu a cikin lam yakun a cikin tafsirai daban-daban lokacin muka kawo mun dan kawo tafsirai daban-daban na na ahlus sunna wal jama'a duk sun sa kawo ruwa da ta nuna cewa lallai khairul bariya dinnan aliyun wa shi'atu ya ce hum, hum anta wa shi'atuka ya ji'una gurran muhajjalina shi ba an marwiyin su ne kai da magoya banka za su zo ranar alkyama masu farin gaɓuɓɓen alwala shine gurul muhajjal sannan kuma ƙosassu marasa kishi ni ban sa da yake hausa tana da tana da tana da ɗan kamfan kalmomi kullum sai na tambayi mutane ce in mutum ya ci ya ci abinci abincin ishe shi me ake cewa sai su ce ya ƙoshi to in ya sha kuma fa in ya sha ruwa kuma ya ishe shi me ake cewa sun ce za a ce ya sha yaro in ya ce ya ƙoshi sai a ce ya sha ya mene sai kowa ya shiru sai wasu ce ya ƙoshin shi a ya ci kenan to shi kenan za su zo gobe kyama ma'ana ba yunwa ba kishi za su zo fuskokinsu na haske hannuwansu na haske da kagansu sun fita daban sannan kuma ba kishi ba yunwa tare da su a ranar lahira kenan suka fito ranar kyama magoya bayan ali Allah sa mu cikinsu insha Allah awalam tasma qaulullahi fi kitabi yace manzo Allah ya saki ce masa baka ji fadin manzo Allah fadin Allah ta'ala a cikin littafin sa innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nar jahannam khalidin fiha ulaika hum sharrul bariya ka ji wannan ba qala bala ya rusul ce naji yace qala hum aduwaka wa shi'atuhum to makiyanka ne da magoya bayan su su ne wa'annan yaji'una yawmal qiyamati zulman mudhallamina azama ashqiya mu'azzabin kufaran munafiki su wa'annan za su zo ranar alkiyama tare da kishi da yunwa ga su da bakin fuskokin nan baki kirin sannan kuma shaƙiyu marasa arziki kenan kuma za a azabta su kafirai da munafukai zalika laka wal shi'atik wannan tabbas gare ka ne da magoya bayanka wato ku ne kuke da wanda ya ƙi ku makomansa kenan wanda ya bi ku kuma ga nasa makoma wa hadha li aduwika wa li shi'atik wancan ga kai da magoya bayanka wannan kuma ga maƙinka da magoya bayan maƙinka haka za rawa jabirul ansari radiyallahu anhu hakanan wannan hadisi jabirul ansari ya rawaito radiyallahu anhu to na ce muku hadisan na da yawa ina bukatan awa uku don in kammala kuma babu kuma dai na san yanzu nan za a fara hararar lokaci a ce a tashi to zan tsallake waɗansu akwai hadisin kalib da zan so in ko da ban karanta ba hadisin kalib zan faɗa mana in ɗage kai kawai in kawo shi gaskiya karatu da yawa da zai yi da an yi ina ai ba zai yi ba wannan duk zai karantu to hadisin qalib wannan zan ɗage kai ne in faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa a cikin wannan ciwo ya sa an fito da shi wannan ruwayan daga Abbas daga Ibn Abbas kai yace yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi rashin lafiya ya sa ya ce yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya rashin lafiya tare da shi akwai sabansa Ammar bin Yasir ya miƙe ya ce da shi fidaka abi wa ummi ya rasulullah man yugassiluka minna idza kana dhalika minka ya ce wa zai maka wanka daga cikinmu in wannan abu ya kasance daga gare ka ma'ana wafatinka kenan قال ذاك علي بن أبي طالب لأنه لا يهم بعلو من أعضائي إلا أعانه أعانته الملائكة على ذلك يتي علي بن أبي طالب ني وانا wanda duk ba zai ba zai nufi wani gaba da cikin gabobi na ba face mala'iku sun taimaka masa sai amara ya sake cewa fi daka abi ummi ya rasulullah fa man yusalli alayka minha idza kana dhalika mink in kuma ka cikawa zai maka sallah qala mah rahimakallah sai ce dakata Allah ya rahamshe ka wato amara yana wa daga tambayoyin nan sai sai sun maƙala li ali ya ibn abi talib idza ra'aita ruhi qad fara qat jasadi fagsilni wan wa an wa anqi gasli wa kaffini fi damraini hadaini aw fi bayadi bayadi misr wa biri wa burdun yaman ولا ولا تغالي في كفني واحملوني حتى تدعوني على شفيرة قبري فأول من يصلي علي, علي الجبار جل جلاله من فوق عرشي ثم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في جنود من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله جل وعز ثم الخافون بالعرش ثم السكان أهل تبرن كرنتو مكو دا هوسا كو أهوتا don shi da shi da amma da yake cewa bi abi on umi kuma wa zai maka sallah sai ce dakata sai ce Ali bin Abi Talib in kaga ruhi na ya rabu da jikina to ka ka dauke ni kai man wanka kai mini likkafani da wayannan wayannan tufafin da nan baka sannan kuma ka dauke ni ka aje ni a a gefen kabari na wato kafin ka saka ni a gefen kabarin sannan wanda zai fara yin man sallah shine aljabbaru jalla jalalu Allah zai fara man sallah sannan bayan shi jibrilu da mika'ilu da israfilu a rundunan mala'iku wanda ba a san adadinsu ba wanda ya san adadinsu ba Allah azza wa jalla sannan masu kewaye da al'arshi su kuma za su zo su yi sallah sannan su kano hada sama'i fa sama sannan mazauna sammai sama bayan sama wato ma'abuta saman bakwai su sauko su yi sai sama ta shida sai sama ta haka ba har zuwa sama ta ɗaya thumma jillu ahlu baiti sannan wasu daga cikin iyalan gidana wani sa'i al-aqrabun fal'akrabun da mata na makusanta sai makusanta wanda suka fi kusan yu'ammuna ima za su yi ima'i wai sallimun taslima za su yi taslimi taslima wanda da sanu za mu ga yadda shi Ali bin Abi Talib ya koya masa yadda za a yi sallah sallan manzo Allah bata kasance kamar sauran sallan sauran mutane ba ya ce kuma karku cutar da ni da ɗagai muryoyi sannan sai ce ya bilal kira mutane dukka tara mutane sai bilal ya fita ya ce ya yi shela manzo Allah yana kira kowa da kowa ya zo sai jama'a duk suka haɗu sannan manzo Allah ya fito yana dogara da sandansa har ya hau mumbari ya godiya ga Allah ya yabo gare shi sannan sai ce ma'ashir ashabi ayyu nabiyin kuntu lakum ya ku sahabbaina wani annabi na kasance gare ku wani irin annabi na kasance gare ku alam ujahid baina azhurikum ashe ban yi jihadi tare da ku ba wato ban yi jihadi tare da ku ba wato an je jihadi ban ce ku tafi sai kun dawo ba tare da ni aka je ko ba haka aka yi ba alam tukasar raba'iyati ashe ba a kashe ba a kasa ba a karya raba'iya dina ba haƙora ne ake ce masa raba'i kamar akwai formation na haƙori akwai sana'iya akwai raba'iya akwai akwai mata kafin akai mata wani akwai mun da Hausa muka ce wasu fira wasu mene ga sunan dai akwai na gaba guda biyu akwai kan hudu nan sannan akwai wasu gabacin sannan mata wani to raba'iya wanda suke bayan na gaba ne wanda suke hudu biyu sama biyu ƙasa ta nan da ta nan to an karya mashi raba'iya ɗinsa haƙorin mace ba an karya masa haƙorinsa ba na gaba sosai na gefe haka kaf- kafin mataunai alam yu- yufar jabini ashe ba a huda eh, abin nan em, wani zan ce mishi to goshi tun da ainihin akwai kwalkwali da manzo Allah ya sa aka bugi kwalkwalin kusan kwalkwalin ya kudi a kansa jini ya fito Eh. alam tasil di- dima'u ala har wajhi ashe ji- ji- em, jini bai kwararo ba ya biyo fuska na har ya jika gemo na alam ukabi da shiddata wal juhuda ma a juhal qaumi ashe ban gamu da wahaloli ba da- da da tsanance tsanance daga jahilan mutane na su ta mashi jahilci ya- ya daddaure alam arbid hajaral ma- ma- ma- ma- hajaral maja'ata ala batni ashe ban dora dutse saboda yunwa a ciki na ba kalu bala duk sai wannan suna cewa bala ya rasulullah duk kai wannan sa a- a yakin handak ne aka ce wani ya zo wajen manzo Allah ya nuna masa ciki ya daga saboda ba abinci ana ta fama da yunwa daga cikinsa ya ce ya rasulullah saboda yunwa dutse na ɗaura a ciki na don in ɗan ji ƙarfi ƙarfi sai manzo Allah ya miƙe sai ya buɗe nasu cikin sai ya ga duwatsu biyu Hakan. Hakan. saboda yunwa mutum ya ɗan sau- sa dutse ya ɗaura a ciki don ya ɗan ji sauƙi-sauƙi duk suka ce bala laƙar kunta lillahi sabira wa an munkarin bala illahi nahiya fa jazakallahu anna afdalal jisa to sai suka ce haka ne ya rasulullah ka kasance mai dauriya a tabarkin Allah kuma ka kasance mai hani ga munkari Allah ya maka kyakkyawan sakamako da fiyayyen sakamako sai shi kuma manzo Allah cewa antum jazakumullah fa jazakumullah kuma Allah ya muku sakayya sannan ya ce ubangiji na azza wa jalla ya riga ya rantse cewa zaluncin wanda ya zalunci ba zai tsere mashi ba wato duk wanda ya zalunci wani ba fa zai fi wuce da shi ba ba yawa duk wanda ya zalunci wani komi- ko kwarzane ne ba fa zai wuce da shi ba Yawa. ya kuma rantse ne ya manz- Allah ta'ala ya rantse cewa ba zai yi wani ya- ya tsallake zalunci a- a- wani ya zalunci wani in kyale ba duk zalunci sai an bi- sai an daddale an an warware saboda haka yana gamar da ku Allah duk wani mutum a cikinku da ya san Muhammadu ya zalunce shi ya miƙe ya rama domin kisasi a gidan duniya ya fi mini na fi son kisasi a gidan duniya fiye da ai- da ai min kisasi a gidan a gidan lahira a gaban mala'iku da annabawa to fa wannan fa annabi yake faɗi wannan da gara a ki- a- mutum ya rama a nan kar mun je lahira a- a kira shi ya rama a gaban mala'iku da annabawa sai wani mutum ya miƙe daga can ƙarshe mutane sunan mutumin ana ce masu wadatu bin qais sunan mutumin kenan suwadatu bin qais sai ya ce fidaka abi umi ya rasulullah yayin da ka dawo daga ta'if na je tariyanka kai kana kan taguwanka da ake ce ma adba a hannunka akwai sanda to sai ka ɗaga sandan kana son ka doki ita dabban naka to sai ka doki cikina to ban sani ba ko da gangan kai ko kuskure kai sai sai manzo Allah ce ma'azallahi an yakuna zalika ta'ammuda an yi an an ma'azallahi an akuna ta'ammadtu aka yace ce Allah ya sauke ya zama da gas- da gangan na doke ka sannan sai ce ya bilal tashi ka je wajen fatima ka ce ta zo min da wannan sanda sai bilal ya fita yana kira a kan titunan madina yana ya ku mutane wa zai ne- ba zai nemi a a yi masa kisasi tun a gidan duniya kafin ranar alkiyama ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi yana neman a yi masa kisasi a gidan duniya kafin kiyama sannan ya je kwankwasa masa da fatima kofar gidanta ya ce fa ya fatima miƙe wallahi ma- ma- mahaifinki ya ce a kawo mashi sanda sandan nan mamshuk wata wanda wata sanda ne sunanta kenan sai fatima ta gai- ta ta taso salamun lahi alaihi ta ce ya bilal me zai yi da sanda a wannan hali sai ta ce wai wannan ba ranar sanda ba ne me zai yi da sanda kun san sandan ya- in za a hau dabba ne ake ɗauka to shi kuma ba hawa zai yi ba me zai yi? sai bilal ya ce ya fatima baki san cewa babanki ya hau mumbari ba ya ce z- yana- ya yi bankwana da- da da- da mutanen duniya kuma sai sai fatima ta ce ya yi bankwana da mutanen sai ta yi kururuwa sai ce ta ce "Wa kai- wa- wa- wagan ma ligan muka ya abata man lil faqiri wal miskin wa ibn sabil ya habiballah wa habibul qulub ya- ya- wa wa kuma zai kula da fakirai da miskinai da 'yan hanya in- ya kai masoyin Allah masoyin zu- ma- wan- zukata ke so sannan ta je ta ɗauko sandan ta ba Bilal sai Bilal ya ɗauka karɓa ya kawo ya ba manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina wannan tsohon ya ce gani a rasulullah bi abi anta wa ummi sai ce to ga sandan rama sai tsohon ya ce to buɗe man cikinka ai a ciki na ka buge ni Ya ilahi. sai manzala ya buɗe cikinsa sai mutu shi shi wannan mai sunan mutumin sawadata bin qais sai ce kayi man izini in sumbanci in, in, in sa baki na in sumbanci cikinka sai ya mashi izini sai ya ce a- ina ni- sai da ya sumbanci cikin sai ya ce a uzu bi mawdi'il qisasi min baɗin rasulullahi minan nari yawmin nar ina neman tsari ta waj- ta wajen ta wa- ta- ta- da albarkacin wannan muhalli na da- da- da- na- na wannan kisasi na manzo Allah da- daga wuta a ranar shiga wuta sai manzo Allah ya ce ya suwa da za ka yi kisasin ne ko ka yafe sai ya ce a na yafe ya rasulullah sai ya ce allahumma ifi allahumma afila an asu- so- eh, an suwadata bin qais sai ya ce Allah ka yafe ma suwadata bin qais kama a fa annabi ka muhammad kama yadda ya ma manzanka muhammadu ah, afuwa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa ali ya tashi ya shiga ɗakin ummu salama yana cewa rabbi sallim ummata muhammadin minan nar ya ya- ya Allah ka ka kiyaye al'umman muhammadu daga wuta wa yassir alaihimul hisab ka ke- ka- ka- ka sauƙaƙa musu hisabi ummu salama ta ce ya rasulullah ya me me yasa da ganka to barin tsalle shikenan barin kyalla sauran hadisin yana da tsawo zan zan yanke magana tun da dare yana yi magana na da tsawo zan bar shakar ya isa kana wannan dai da daidai yake akwai darasi mai yawa wanda ke bukatan ya karanta wannan a- a- ina karantawa ne a mujalladi na 22 na biharul anwar ya kawo daga littattafai daban-daban a, tarihin annabi ne zuwa ƙarshen rayuwansa daga daga shafi na 503 har zuwa ƙarshen littafi duk labarin wafatin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi, da yin masa wanka da biznishi wanda ba mu da lokacin da za mu karanto na yi makin wa'yansu hadisai daban-daban amma ba zai karanto ba saboda ba lokaci to kun san da yake mutane sun yi wasanni da ruwayoyi daban-daban sun faɗi abubuwa daban-daban dai su kowa ne ya nuna shi maku- na kusa ne da annabi saboda haka sai ya kirkiro wani abu ya faɗa ya ce shi kaza sai a ce karka yawo da cewa shi kaza ne ai allah misali akwai wani mutum ana ce mashi mugira bin shuba yana yadawa cewa wai shi ne ƙarshen wanda ya kasance tare da annabi a kabarinsa wai yadda ya yi shi ne har an bizna annabi an sa shi a kabari za a rufe kenan sai ya cire zobensa sai ya wurga cikin kabarin sai ya ce zobe na ya fada zobe na ya fada sai aka ce shiga ka ɗauko to sai ya shiga ɗauka sai ya ce sai na rungume zan ce assalamu alaikum ya rasulullah sai na ɗauki zobe na fito sai ana ta yawo ƙarshen wanda ya kasance tare da manzo Allah mugira bin shu'ban ƙarshen wanda ya kasance tare da manzo Allah mugira bin shu'ban wata rana wasu mutane suka je wajen amirul mu'minin zan su tambaye shi wannan labarin ko da gaske suna shigowa ba su yi magana ba amirul mu'minin ce kun zo ku tambaye ni dangane da wannan ƙaryan ne ko da mugira yake su ba su tambaya mashi ba suka ce ya kai ka sa mu taimaka ce to zai ce ƙarya ne ba wanda ya shiga kabarin manzan Allah sai ni ni kaɗai na shiga ni kaɗai na fito wanda suka taimaka mini da abbas da kusam su suka miƙo suka miƙo ma annabi ne na saka shi a kabari ne na rufe ne kuma ba wanda ya shiga خلاص to wafatin manzo Allah kamar yadda kuka sani ya zo da abin da ya zo da daidai manzo Allah kafin ya cika an yi abubuwa bayan cikawansa kuma an yi abubuwa hakanan kuma abubuwan da ba su da daɗin ji kuma farkon rabiwal awal an yi abubuwa kamar ka sani wannan na so in kawo magana na imam hassan lokacin da muke ranar bakwai ga wata na ce in muka zo za mu ƙara magana dangane da imam hassan amma ba zai yi ba ba lokacin saboda muna mun mun ce zama rana ɗaya ne kuma gashi rana ɗaya ya ƙare bai ishe mu ba to kuma da na batun imam rida shi ma ba mu da lokacin za mu yi magana dangane da wafatin imam rida wanda shi kuma shi ma guba aka bashi shi kuma ta fuskar da aka bashi guba ɗin ainihin bai ɓoye ma imam rida ba kamar yadda bai ɓoye ma babansa musa kadir salamullahi alaihi ba wanda wanda aka kawo masa dabino a buɗe baki ya ɗauka ya ci shi mai ba da binin ya maƙe ta wando yana kallon shi yana ci ya ci guda uku ya ce ka ci gaba da ci mana ai da daɗi ƙara mana ya ce bukatan ka ta biya dama guba a kasa adabi to shi ma imam ali bin musa rada shi mamun da kansa ya matse roman ya sa guba ya ce mashi ya sha ya kuma sha kuma ya san guba hausa ya za a karci to shi dama fatinsa ya zo kuma ya san haka nan zai faru za mu halata a wani ruwa an ce ya ce masa ko ka sha ko kuma zan gutsutsura ka gunduwa gunduwa ko ka sha ko in gutsutsura ka gunduwa gunduwa sai ga ya fi mashi sauƙi ya sha ɗin sai ya sha to haka wafatin imam imam ali bin musa rada ta kasance koma gida ya ya rashin lafiya har ya cika kuma ma'amun ya zo yana kuka wai shi kamar yadda babansa shi ma harun da suke ce mawai rashid shi ma ya zo yana kuka har yana bin jana'iza wai ya zan ji da rasuwan dan amina ko kuma da zargin da mutu sai mutane suke man cewa wani shi ne na kashe shi da wanne zan ji to shi ma ma'amun shi ma ya je yana kuka amma kamar da aka sani masumai wanda ke walittan wanka wankansu da yin masu likafani da yin masu sallah su ne masumai lagayo saboda ka ko da zahiran mutane sun ga an yi jana'iza to lalle ba su suka yi ba ballantana ma yakan kasance ma ba su san ma lokacin da kamar na alibin musul ra ba san ma yadda aka yi ba har ma'amuna yana wurin sai allah jefa mashi bacci duk jama'a duk sai suka bici sai ga ɗansa muhammadu jawad ya zo daga madina ya shi ya bizne shi ya kuma koma madinansa so haka ba wanda zai ma ba wanda zai wanke manzan Allah ya ya- ya- ya masa likafani ya masa sallah in ba amirul mu'minin ba kuma haka nan ya faru kuma lokacin muta- su mutane suna cewa wai ba a yi ma manzan Allah sallah gaba ɗaya ba ba su nan ne an yi Ali bin Abi Talib ya wuce gaba mutum shida suka bi shi ina ga dama zan ga muku sunansu aka sa masu wance bacci ba su san an yi ba sannan sai ya zama mutane suna zuwa amirul ya shiga da su goma goma yana, yana cewa ku faɗa bayan na faɗa sannan da suka yi ku ce inna laha su ce inna laha wa mala'ikatu wa mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu ya sallu alaihi sallu wa sallimu wa sallu taslima sallu sannan ya ce masu al- al- Allahumma salli ala Muhammadin su ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa warham Muhammadin don haka nan sai aka sannan sai su su fita sai goma su shigo haka nan aka yi toron litini da manzo Allah ya cika ake ta sallah ake ta sallah har don ranar talata duk aka yi ta sallah har laraba ana ta sallah sannan daren juma'a ka bizne shi har alhamis ma'ana amma da yake sun san idan suka ba da tarihin don suka ba da tarihin abin da ya faru za a nuna wa- su wane ne magada annabi saboda haka dole su kawai su- wannan ba su son wannan labarin sama za a kawar da shi kawai saboda za a ce waye mishi wanka idan aka tambaye su waye ma annabi wanka andun gunaguni sahabbai ba to su wane a sahabban to du umi saka ki tabka ne maka ta da fitina tun da dai an mishi wankan ba shi kenan ba to ka gani saboda ya san cewa in aka ce waye wa aka ce yayi me ya faru to kaga zai zama an nuna cewa waye magajin annabi shi kun baya ci- yana son ya ce annabi baya da magaji to kaga ya zai iya faɗa haka nan. in aka ce an yi mishi sallah a jam'i waye liman kuma ba ya son ya ce Ali ne liman yana son ya ce wani ne kuma ya san ba wannan mai wani bane saboda haka dole maganan a daina ta kawa to manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi ya san wafatin sa ne kuma lokaci ne yayi. Allah haka Allah ya kaddara don haka ne ma lokacin da yake yake yake zaune a tare da shi ba kowa sai makusantansa wannan asabul kisa ba kowa tare da shi banda waɗannan akwai ali yana jikin ali ali yana ya rike shi a sashi a cinyansa sai fatima sai hassan sai husaini ba kowa banda su manzo Allah ciwo ya ɗebe shi har kaman bai- bai- kaman ya yi bacci sai sai da fatima ta zahara ta ji wani ya yi sallama sai ta ce kai mai sallama yanzu manzo Allah ba zai ba yana cikin wani hali ba zai saurare ka ba goma kawai sai manzo Allah ya kamar ya farfado ya ce mata ya ya ta wani ya yi sallama ta ce eh wani ya sallama ta ce "Au, ka- ba halin da wani zai shigo mana ba ya ce ai mala'ikan mutuwa ne in ya sake sallama ki kyale shi shigo sai ga can ya sake sallama ya ce assalamu alaikum ya ahli bait rasul in shigo ta ce wa alaikum salam shigo ya shigo ya ce assalamu alaikum ya rasulullah wa'adi yayi an an umurce ni amma al'amari yana hannunka sai yadda ka ce min yi tun da nake ɗaukan rai ban taɓa zuwa na nemi izinin wani zan ɗauki ransa ba amma kai in ka yadda in ɗauka in kuma ka ce a yan tafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yi abin da aka ce maka hakanan mala'ika mutu a cikin ya rika tattaro ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi iyalan gida na kallo har ya zuwa lokacin da ruhinsa tsaka ta rabu da jikinsa ainal mudadi ya wa muhammada wa rasulallah ya zuwa rahamar allah insha allahul azim sai shi shi ali na riƙe jikinsa yana daidai yana cinyansa fatima tana gefe hassan da husainu suna kafafunsa haka nan ruhinsa ya bar duniya shi ne aka ce amirul mu'minin ke cewa dibta hayyan wa mayita ya ga yadda yake yadda manzo Allah yadda yake yake da rai haka yake bayan rayin ya fita kamar yi magana amma dai ruhi ya riga ta bai zuwa rahmar Allah sannan ya yi kamar yadda aka umarce shi wanka da sallah wanka da likafani da sallah da kuma biznewa kamar yadda aka umarce shi wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin tahirin ku ban sani ba da yake dare ya yi sosai kila za mu kyala addu'a ne kowa ne je gida ya yi du'a komai saboda dare ya riga ya yi gara mu sauka mata yanzu dare yana yi da ɗan wurin gaske bar ganin goma ne yanzu da da ne sha ɗaya kenan tun da magarba tana yi wajejen shida ne da ko takan yi wajen bakwai to da wani lokaci ne da yanzu da muka ga goma saura to sha ɗaya saura ne saboda muka ƙara wani lokaci yanzu nan muka ga sha ɗaya to sha biyun dare ne saboda haka gara dai mu tashi haka nan insha Allah duk da lokaci ya lokacin ya kure mana nan gaba kila abin da ya kamata irin wa'annan munasabobin mu ba su kamar kwana biyu ne ko uku sai mu dan samu mu faɗa akwai abubuwa da dama da na so in faɗa amma lokaci bai zai bani dama ba ba zai yiwu bane kawai dole ne mu bari mu yanke magana Allah muna roƙonka ya rabbi kai mana kyakkyawan ƙarshe ka sa ƙarshen mu kyakkyawan cikawa ne ya Allah ka sa mu a cikin magoya bayan Muhammad da iyalan Muhammad ka sa mu a cikin shi'atu Ali bin Abi Talib ya Ramadan Allah mu sunan shi muna roƙonka ya rabu ka karbi shahadan shahidan mu shahidan Qudus da shahidan Ashura da shahidan Arba'in akwai wani dan uwa mai suna Hussein Gabari wanda 'yan ta'addan masarautar zazzau suka e guda ɗaya kawai za ka ɗauka na sama suka far masu ranar juma'a da ta wuce suka jijji masu ciwo to ɗaya daga cikinsu wanda suke kwanci asibiti allah ya masu cikawa ranar litinin kuma ran talata nan muka yi masa jana'iza an bizne shi tare da su shuhada ɗin arba'in da fatan allah ya karɓi shahadansu muna roƙon Allah ta'ala kamar yadda ya tsine ma makasan annabawa da makasa 'ya'yan annabawa da makasa a imma kamar yadda ya tsine ma makasan husaini da yaren gidan husaini da sabon husaini a karbala muna roƙon Allah ta'ala ya tsine ma makasan 'yan uwanmu ranar kudus da ranar ashura da lokacin arba'in da dukkan makasan muminai Allah mu sarki ya tsine musu Allah mu sarki muna roƙonka waɗanda aka turo cikin mu suke masu aiki Allah ka tsine musu albarka Allah ka tozarta su Allah ka sa su yi mummunan ƙarshe Allah maka sannan Allah karka nuna musu cikan burinsu Allah mu sarki ka tozarta su tun anan Allah mu sarki kuma muna roƙon ka sa jine nan waɗanda aka kashe ya zama sanadiyan tabbatan addinin Allah daram a doron a wannan ƙasa ta mu ya rabbal alim Allah mu sun kuma roƙonka ya rabbi kai mana kyakkyawan ƙarshe ka kiyashe mu mummunan ƙarshe ka sa mu a cikin jimlan mabiya manzanka da iyalan gidansa ya rahmar rahim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم طبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور رجل الفاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك أفضل وأكمل وأجمل وأنمى وأكثر وأطهر وأطيب وأنمى ما صليت وأزكى ما صليت ورحمت وباركت وترحمت على أحد من أنبيائك ورسلك وملائكتك وعلى أحد من أحد الكرامة عندك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين من ولد الحسين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الصابر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والصديقين أولي العزم من المرسلين الذين أوذوا في جنبك وجاهدوا فيك حق جهادك وقاموا بأمرك وخضوك وعبدوك حتى أتاهم اليقين اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك واغفر لنا يا رب وللمؤمنين والمؤمنات وأوزيهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم إلى الحق آمين اللهم ارحم عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرض يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين